نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب في صلاة الخوف وصلاة الخوف في السفر إذا خافوا إذا خافوا العدو أن يت- أن يتقدم الإمام بطائفة ويدعى ويدعى طائفة
طائفة طائفة مو- مواجهة العدو to shikenan babun fi salatil khawf wannan babi yana bayani dangane da siffar sallah ta farilla a cikin lokacin da musulmai suke jin tsoron abokanan adawa wa salatul khawfi fi safar idza khafu aduwa malam yace to sallah ta halin bulaguro sallah ta halin tsoro sallah ta farilla idan za a yi ta a halin tsoro fi safari kuma a cikin halin bulaguro idan khaful aduwa idan musulmai suka ji tsoron abokanan adawa idan ya zamanto musulmai suna jin tsoron abokanan adawa za su iya kawo musu farmaki suna cikin sallah imma ta gabansu imma ta bayansu imma ta gehensu to yadda za a yi wannan sallar shine an yi taƙaddama imamu bi ta'ifatin wato limami na musulmi ya shiga gaba ya fara sallah bi ta'ifatin da wani yanki na musulmai sai limami ya kasa musulman gida biyu ya fara yin sallar ya shiga gaba ya fara sallah da yankin ɗaya wa ya da'a ɗa'ifatan muwajahata la'aduwi sai ya bar wani yankin su kuma su tsaya suna fuskantar abokanan adawar wannan su je su tsaya su yi sintiri a duk inda ake tunanin cewa abokanan adawa za su kawo farmaki daga nan sai su tsare wannan kafa ɗin na'am فيصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما Mm.
ويصلون لأنفسهم ركعة ثم يصلون فيقفون مكان أصحابهم فيصلي الإمام بطائفة ركعة limami yana sallatar raka'a guda ɗaya tal bi ɗa'ifatin wato da wannan jama'a ɗin da suke tare da shi a wannan lokaci a lokacin to wannan duka yana magana akan al'asrul qadim a zamani na da kenan to amma a yanzu abin da ya shafi yaƙin abokanan adawa fil asril hadith wato a wannan zamani namu abin ya sha bambam da na da saboda a yanzu za a ga cewa in za a tafi yaƙar abokanan adawa ba da takobi ba ne ake fita ba a saman dawakai ba ne ake wuta ba zuwa ba ne ake a tsaya a wani fili su ma kafiran su wuta wani fili yanzu abin ya samu taɗauri an samu ci gaba wani za a ga cewa kawai a cikin mota yake ya ɗana babbar wannan kawai daga nan duk wanda za su huto daga nan to shi kadai mutum ɗaya zai iya maganin mutum ɗari ko dubu wani za a ga shi kuma an ce ya tsaya a cikin wani rami ya yi kwanto kawai duk wanda zai huto ta wannan ɓangaren to shi ma wannan shi kadai ne a wannan gurin kaga an samu mutane guda biyar ko shidda amma ba wanda yake kallon juna a cikinsu na musulmai shi wannan yana kallon nan wannan yana kallon nan wannan yana kallon nan wannan yana kallon nan ɗaya yana kallon sukuruwa ɗaya yana kallon sukuruwa an gane ko ko kuma ya zamanto akwai wanda za a ga cewa shi a cikin mota yake motar da take juya ko ina wanda gabaki ɗaya idan shi ma kawai akan jimal yake to waɗannan dukkaninsu idan lokacin sallah ya yi ya za su yi kaga sun fita yakin abokana adawa za a ce to a kasa gida biyu ne ko ku a'a akwai yadda za su yi to shine akwai salatu da khawfi fil asr al qadim akwai kuma salatu da khawfi fil asr al hadith an gane ko saboda a yanzu a wannan lokaci din idan suka ce a kasa gida biyu limami ya ce a kasa gida biyu a zo a yi sallah zai iya yiwuwa wani ɓangaren shi da zai bari ba wai wa'innan mayakan ba al'umma musulmi ma sai sun cutu ta hanyar wannan barin da ya yi wannan gurin nashi cikin 'yan mintuna to da haka za a yi lissafi ne idan har suna tunanin cewa yakin zai kau kafin lokacin wannan sallah ya fita falai alhamdu sai su yi haƙuri har wannan yakin ya kau sai kuma su yi sallar irin sallah ta halin zaman lafiya don kuma ba a tunanin cewa wannan rigima da aka sa kafa a yanzu ba a tunanin kokan magariba ta mutu ta lafa tun sai su yi sallar su kowa gwalgwadon yadda ya samu iko idan mutum yana kan jimalkin nan ba zancen ruku ba zancen sujada kawai ima'i kawai zai a cikin zuciyar shi shi an gane ko yana kallon shi kawai idan shi kawai yana kan wannan jimal nan shi ma mutumin da aka ce ya dana bindiga akwai wanda za a kawai sun fiyo ne kada yake sojoji din nan za a ga wani kawai in yi sun fiya wannan shine aikin shi wani shi kuma a haka yake yayi haka wani za a ga to waɗannan abubuwan gabaki ɗaya a yanda yake din nan a haka zai sallah an gane ko idan kuma ya zamanto an haɗa mutane guda goma ko mutane sha biyu ko mutane shida an ce su je su yi kwanto a wani rami ana jin tsoron zauwar abokan adawa to idan suka je su su guda shiddan nan suna da damar su yi salatu da haufi a tsakankaninsu ina ce to uku su fara sallar mu kuma sai mu tsaya inda aka ce mutum biyu su tsaya a nan mutum ɗaya ya tsaya ko ina a ce mutum ɗaya ɗaya ya tsaya kenan sai a raba gawa in suka yi ya su zo kuma su masu ci gaba su masu je su ƙara sallarsu an gane ku wanda shi ne yadda za a fi fil'asirin hadith kenan an gane ku faisallil imamu bi ɗa'ifatin raka'atan limami yana sallatar raka'a ɗaya bi ɗa'ifatin da jama'ar da suke tare da shi a wannan lokacin summa ya thubutu ƙa'iman sannan kuma limami yana tabbata a tsaye sai ya tsaya bayan ya sallaci wannan raka'a ɗaya to a nan yana da zaɓi imma ya fara karatun alƙur'ani ya karanta fatiha sai ya ɗauki wata dogo sura ya diba wata suratu shu'ara'i ya faro ta kawai ya fara ya shiga cikin ƙala tara ya gama ya shigo can wajen su inna na tsuma'u ya kare ya shiga kuma kisosin annabawa dama duka tunda tana ɗauke da kisar annabawa ce ya gama wannan tarihin wannan annabin ya shiga da wannan annabin ya gama na wannan annabi ya shiga na wannan annabin wa yusalluna li anfusihim raka'atan ko kuma ya zamanto da ya tsaya kawai ta gaya wa Allah eh ta addu'a ya ubangiji waɗannan abokana adawata mu Allah ka karya su Allah ka ɗora mu a kansu Allah ka ba mu rinjaye a kansu Allah kadda ka kumyata musulunci a gaban kafirai arnawa naka Allah ka taimaka wa musulmai bayinka nagari waɗanda suke ibada Allah idan ka hallakar da wannan jama'a ta musulmai a yanzu to adadi na musulmai sun ragu Allah ka ƙara adadi na musulmai Allah ka sa wannan yakin da za a yi dalilin musulmutar waɗansu arnawan ne to wannan duka yi ta addu'a na a wannan lokaci saboda ana cikin halatu liltiham wanda yana daga cikin guraren da Allah subhanahu wata'ala yake amsa addu'a kamar yadda wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a hadisi ingantacce an gane ko ko kuma yin shiru ya tsaya yana da ɗaya daga cikin waɗannan zaɓin guda uku imma an ya kuna ƙari'an wa yuɗilu ƙira'ata wa imma an ya kuna da'iyan wa imma an ya kuna sakitan imma dai shiru imma roƙon Allah imma karatun alƙur'ani amma ya tsawaita kale ya gajeren sura wa yusalluna li anfusihim su kuma waɗannan mamun da suke bayan shi yanzu tun da ya sallaci raka'a guda tare da su idan a azuhur ce ko a la'asar ko a isha'i kaga dama raka'a bibi ne ake yin su a cikin halin bulaguro to su yanzu suna tashi musalluna raka'atan su sallaci raka'a ɗaiɗai li anfusihim ga kawunansu wato kowa zai yi sha da kanka ne ba wani wanda za a tura a cikinsu a ce ya yi limanci idan aka tura mutum ɗaya aka ce ya limanci ya musu limanci to idan ya sallame shi sallar shi ta yi amma su kuma ga baki ɗayansu sun ɓata sallarsu an gane ko saboda an yi sallah ta limami guda biyu a lokacin da ba a buƙaci limancin guda biyu ba an gane ko salatu da khawf kamar yadda wato malamai suka faɗa dangane da adadinta da siffarta wajen sifa goma sha sha takwas an gane ko to amma al'imamu ahmad ibn hanbal allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama ya yi ta da khisinta duka siffa shida ce an gane ko dukanta siffa shida ce to sai dai idan aka haɗa waɗansu taƙadimu da ta'khir za ga sun ba da kuma siffa sha biyu in ban da sallar magariba to in ka haɗa har ta sallar magariba ce suke ba da siffa sha takwas ɗin an gane to a nan ɗaya ce daga cikin siffofin malam ya zano ya tabbata a tsaye bayan ya tabbata a tsaye su waɗanda suke sallah a bayan nashi sai su ƙaro raka'a ɗaya-ɗaya ga kawunansu bayan sun ƙaro raka'a ɗaya-ɗaya ga kawunansu sun mayu sallimuna sannan kuma sai su sallame sai su ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wato a nan yana nuni akan halaccin yin sallama fita daga sallah kafin limami ya fita daga sallah baya daga cikin guraren da yake zamantowa sallar mutum ta ɓace don ya riga limami sallama an gane ko saboda wannan fi halatin barura ne a lokaci ne na larura akwai hadisin da ya tabbatar da hakanan din a cikin sifatu salati da khawf din an gane ko fayaqifuna makana ashabihim to bayan sun sallame yanzu idan suka tashi kowa daga cikin su dama yana dauke da takobin shi kowa da takobin shi sai su je su tsaya a gurin abokanan nasu waɗannan sojoji wanda suka yi sintiri suka kewaye suka kewaye wannan wato wannan fili ɗin to sai su je su ma su tsaya a wannan gurin kowa kan mai kwari da baka kan mai bindiga kan mai wannan duk a ɗaɗɗana an gane ku to haka za a yi ba zancen a ce a huta
ثم يأتي أصحابهم فيقدمون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم to shi kenan na'am ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون Mm, to shi هكذا, kenan هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها إلا المغرب فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين thumma ya'ti ashabuhum to bayan sun tafi sai abokanan nasu sai su zo su wato alladhina lam yusallu ma'al imami fi ar-rak'ati al-ula waɗanda ba su yi sallah a raka'a ta farko ba tare da limami yanzu sai su zo su idan suka zo fa yuhrimuna khalfal imam suna yin harama wato suna yin takbiratul ihram su shiga sallan nan a bayan limami fa yusalli bihim ar-rak'ata ath-thaniya limami yana sallatar raka'a ta biyun nan bihim da su wannan jama'ar wannan jama'a ta biyu to limami sai ya musu sallah raka'a ta biyu da su an gane ko summa ya tashahhadu sannan sai ya zauna ya yi tahiya ya yi salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi addu'o'i waɗanda suka tabbata daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu ana yin su bayan tahiya irin a'udhu billahi allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal da waɗansu daga cikin addu'o'i wa yusallimu kuma sai ya sallame bayan ya gama tahiya kenan yayi salati ga ma'aiki ya nemi tsari daga dangin waɗannan abubuwan guda hudu sannan kuma ya yi addu'a ga Allah ta'ala ya ba su nasara sai ya sallame idan ya sallame tsumma ya ƙadunar raka'atar latifa ta sannan sai su tashi su kuma su ramu su ramo raka'ar da ta kubuce musu wato raka'ar da 'yan aji na farko raka'ar da jama'a ta farko suka yi tare da liman sai su tashi su kuma su ramo ta an gane ku wayan sarifuna sai su juya su tafi kuma su duka su je yanzu a shiga cikin damfai to amma in ya zamanto adadin na musulmai ba zai yiwu ba rabi su zo su yi sallah rabi su tsare abokana adawa saboda rabin abokana adawa sun fi karfin a ce jama'a rabi ce za su tsare su an gane ku kuma yanzu ba a bangaren alƙibla ba suke suna wani bangaren na daban in aka ce a kasa jama'ar gida birak to zai iya yiwuwa wannan kashi ɗayan da za su je su yi sallah kan su yi wannan raka'a ɗaya abokana adawa suna da damar da za su iya karya lagon wannan jama'a ɗin da suke tsaron nasu su tarro wajen waɗanda suke sallah kaga kuma abin da ake tsoro ɗin ya abu an gane ko to ya za a yi na'am oh ya za a yi na'am yaya a haka nan kowa ya sallashi shi kadai
in aka in suka fahimci kamar mutanen kusa rabu biyu na'am
kenan adadin wanda za su yi wannan na farko su yi su ta sallah tare da imami su kuma na biyu ya su yi ne yake suna ya su yi ma iko
sannan ya sabu yi imkani
na'am na'am shi ya sabu imkani
yanayi da su bai maka ne za su yi sallar ɗaiɗai ne ko ku a'a za a ƙara ta ƙafi ma cikin ne shi ne abin da nake so in shi yanzu misali idan aka za a ce ƙara takasimiya an gane ku Na'am.
ta ƙafi ma cikin za a ƙara misali a ce to yanzu tun da a zuwar ce za a yi a kasa jama'ar gida shida kowace jama'a ɗaya ya zamanto limami uku ne ya zamanto yanzu in jama'a ɗaya suka je su jama'a kashi ɗaya cikin shida za su je su fara sallah bayan sun yi su dawo rabi su ta shalo kashi ɗaya cikin shida su je su gama sallar azuhur har limamin a dawo kuma wannan hallo kuma ya zamanto wata jama'ar ta tafi ai kun gane abin da nake nufi ko to wannan takasima cikin za a yi ko kuma za a yi takasima da ya gwargwada yadda bukatar ta bada yadda in sun kai in ba zai yiwu ba a ce mutanen duka sun tafi sun yi sallar Mm.
a ƙasa su gida goma sha biyu a samu limami shida an gane ko ko ko kowa zai yi sallar ne shi kadai na wannan shine tambayar da nake da mm, za a kasa su gida wannan kenan adadin yanda eh yanda za ta bada kenan za a ƙara wa abun ruwa na da a yi sallar a cikin jami'i na na'am Mm? Kwalin zire masalar ba ta fito ba. Ta ya ne za a yi? Haka za su gida shiddar. Na'am. Na'am? Haka za su gida shiddar. Mm. Na'am. هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها wato haka limami to zai aikata haka limami zai aikata a cikin sallah a cikin sallah ta farilla salloli na farilla gabaki ɗayan su to haka limami zai aikata a sallar az-zuhur ya musu raka'a ɗaya jama'a ta farko jama'a ta biyu su zo a musu raka'a ɗaya a sallar la'asar hakanan a sallar isha'i hakanan hakanan kuma a sallar asubahi uwa uba illal maghriba a face dai sallar maghriba ita sallar magariba saboda kaga ita raka uku ce in aka ce za a yi jama'a to dole a samu waɗansu daga cikin jama'a wanda za a musu biyu waɗansu a musu ɗaya na'am fa innahu yusalli bi ta'ifatil ula raka'ataini fa innahu yusalli raka'ataini haƙiƙa wato limamin nan yana sallatar raka'o'i guda biyu bi ta'ifatil ula da jama'a ta farko wato da jama'ar da suke tare da shi a wannan lokaci an gane ko jama'ar da suka zo tare da shi suka tsaya suka shiga sallah tare da shi to yana sallatar raka'a biyu tare da su a wannan lokaci ɗin to bayan ya yi raka'a biyu yanzu me ƙyale a wannan siffa ɗin idan ya meƙe to su kuma wa yutimuna li anfusihim raka'atan an gane ko sai su ciko raka'a ɗaya ɗaya ga kawunansu to amma idan ya meke zaɓi ɗayan biyu ne gare shi imma dai ya ci gaba da roƙon Allah imma ya shiru amma ba zai karanta alƙur'ani ba saboda a sallar magariba a raka'a ta uku fatiha kaɗai ake karanta idan ya ce zai karanta fatiha cikin 'yan segondina ko 'yan mintuna ya ƙare ta kaga to kuma zai tafi ruku'u ne ya jima a cikin ruku'u ko kaze to shine zai jima kawai a tsaye yana ta addu'a ko kuma ya shiru ya huta kafin mamudin su zo su wa bi thaniyati raka'atan kuma yana sallatar raka'a guda ɗaya tal bi thaniya da jama'ar ta biyu jama'a ta biyu wato sai ya sallaci raka'a raka'a ta uku kenan da su an gane ko su kuma raka ɗaya tal zai da su kenan na'am وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوفهم صلى في الظهر والعصر والعشاء لكل طائفة ركعتين ولك- نعم.
ولكل صلاة أذان وإقامة to shi kenan wa in salla bihim fil hadar wato idan limami na musulmi zai yi wa mutane sallah fil hadari a cikin halin zama a gida li shiddati khawfin saboda tsananin tsoro na kawa harin abokanan adawa suna jin tsoron idan suka shiga cikin sallah abokanan adawa za su shigo garinsu su kawo musu hari to salla fi dhuhri wal asri wal isha'i bi kulli da'ifatin raka'atayn to sai ya sallaci raka'o'i guda biyu a cikin sallar az-zuhr da sallar la'asar da sallar isha'i wato raka'a biyu zai yi wa kowace jama'a idan aka kasa su gida biyun to raka'a jama'a ta farko zai mata raka'a biyu ce jama'a ta biyu ya mata raka'a biyu shikenan a huce gurin to waɗannan dukkaninsu ana bayani akan abin da ya shafi salatu da khawf salatu da khawf to ala khawf din nan wa dole ya zamanto ai- ai, waɗanda za su yi sallah nan ta halin tsoro su tabbatar da cewa abokanan adawata su ba wai musulmi ba ne an gane ku idan musulmi ne zai yaƙi musulmi ba za a yi salatu da khawfi ba a wannan lokacin saboda wannan yaƙi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai shar'anta shi ba yaƙi ne wanda ya ci karo wato da koyarwa ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wato bai dace bayan yaƙi tsakankanin musulmi da musulmi ballantana tsakankanin jama'ar musulmai da wata jama'a ta musulmai wanda kowace jama'a tana da'awar wato musulma ce manzo Allah ce idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar wato idan musulmai guda biyu suka hadu da takubbunan su musulmai guda biyu fa ina kuma idan idan taqal muslimuna bi sayfayhim bi bi bi si- bi- bi asyafihim wato idan musulmai kuma suka hadu da takubbunan su an gane ko fal qatil wal maqtul fin nar ka gani falqatiluna wal maqtuluna finnar waɗanda suka yi kisan da waɗanda aka kashe din dukkaninsu kowa yana cikin wuta matukar sun halitta yin haka nan din an gane saboda yaƙi tsakankanin musulmai wannan wato abu ne wanda yana da kwai a san kai a ciki an gane duk wanda yake da awar shi musulmi ne ya ji wa alaihi a an ya kuna kullum musulmin a haf wato wajibi ne a kan shi dukkan musulmi ya zamanto dan uwan shi ne an gane ku dukkan musulmi wajibi ne ya zamanto dan uwan shi ne to kaga idan ina wannan dan uwantaka ya zamanto mutum ya zare takobi zai zai kashe musulmi To amma su waɗanda suke tafamar karewa kansu daga cikin musulmai ba laifi za su iya yin salatu da haushi an gane ko saboda su tirsasa musu ne aka irin ya zamanto bangaren ɗaya su ne suka tada fitina su ne suke ganin cewa duk wani wanda ba su ba ba musulmi ba ne kuma ya halitta su yaƙe shi wanda ga maguzawa nan arnawa wanda ɗari bisa ɗari samfur san ba musulmi ba ne su ya kamata a ce an yaƙa to amma su dinga yaƙar wani wanda suke ganin cewa shi yana da sakake a cikin addini shi ba su da tabbas akan cewa ba musulmi ba ne. An ga cewa duk wanda ya kalma ta shahada, ma'aiki sallallahu Alaihi wa sallama ya faɗa a hadithi ingantacci. Ubirtu an waƙaci lallasa ta yi shaɗu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadin Rasulullah wa yaƙi salata wa yu'tu zaka. Fai za fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam wa yusabuhum 'ala Allah ta'ala. Hadithin abdullahi dan umar wanda yana cikin sahihain ga hadisin anas dan malik wanda al-imam bukhari ya kawo shi fa idza sallau salatana wastaqbalu qiblatana wa dhabahu dhabihatana fa dhalika al-muslimu alladhi lahu dhimmatu allahi wa dhimmatu rasulihi wa la tuhjiru allaha fi dhimmatihi bi shay'in aw kama qala alayhi salatu wassalam ga hadisin abu huraira wanda shi ma yana cikin sahihain a abu huraira ce lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya wasu khulifa abu bakrin wa kafara man kafara min al'arab faƙala umar ya abi bakrin kaifa tuqatilun nas wa qad qala rasulullah sallallahu umirtu an uqatila nas hatta yaqulu la ilaha illa allah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa faman qalaha asama minni malahu wa nafsahu إلا بحقه وحسابه على الله تعالى فقال أبو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني يقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على ملئه da waɗansu daga cikin hadisai wanda suke nuni akan cewa faɗar la ilaha illallah mutum ya faɗi la'ilaha illallahu ko da a filin daga ne mutumin da ka tabbata arne ne ya ce la'ilaha illallahu to ya ƙarshe akwai matsala haka ma yake alayhi salatu wasalamu suka yi ɗoki ba daɗi da usama tubulu zaid wanda masoyin ma'aiki alayhi salatu wasalamu ne an gane ko a lokacin da wato hadithin na aisha wanda yana cikin sahihaini wato lamarin wannan ba makhzumiya wanda ta yi sata kuma labari ya kai wa ma'aiki alaihi salatu wasalamu cewa za a yanke mata hannu ƙuraishawa suke ganin cewa abun kunya ne a ce ba ƙuraishiya an yanke mata hannu saboda ta yi ɗan ƙaramin hali aka cewa zai tunkari ma'aiki alaihi salatu wasalamu akan ya nema mata alhurma wannan yanke hannun a daina shi sabai suka ce man yi kallimu fi har sulma wa man ya ci tariwa alaihi illa usama tubul zaid ba wanda zai iya tunkarar manzan Allah da wannan maganar a nema mata alhurma kuma a shafe mana hawayen mu in banda usama tu dan zaid hibbu rasulillahi kaga yanda ana su ma kansu sun san cewa usama masoyin annabi annabi yana son shi da gaske amma an tafi filin yaƙi manzala ya tura su wajen wani yaƙi da aka je wani kafiri ya kashe wani musulmi ya kashe wani musulmi ya kashe wani musulmi samu dan zai da shi da wani dan madina suka yi dubara suka je sun ruwa shi za su kashe shi tun yi haka ya ce la ilaha illallah ɗayan ya kyale shi usama ya ce ƙarya kace kai ma ka gama ya kashe shi da aka zo madina labari ya iso kunnen manzan Allah ce usamatu a qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah ka kashe shi yanzu bayan ya ce la ilaha illallah bayan ya shigo cikin mu ka kashe shi kaga la ilaha illallah wai fadawa ce ya rasulullah inna ma qalaha muta'awizan kawai dan ya kare kanshi ne daga saran mu yasa ya fade ta yace ya kashe wa na fa ya kashe wa na fa ya rasulullah ya za ya kyale shi in muka in muka kyale shi ma gidan jiya za a koma na Allah ya ce to fa kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza ja'at yawm al-qiyamati na'am ya za ka yi da la ilaha illallah tashi idan ta zo ta ranar tashi al-qiyama ce ya rasulullah ba da gaske yake ba mazala ce afala shaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha mukhlisan amla ka tsaga zuciyar shi ne za ka ce ba dan Allah ya faɗa ba ka san zuciyar shi wannan wa a filin yaƙi wa mutumin da bai taba sallah ba bai taba zakka ba bai taba son musulmi ba yanzu gashi kawai la ilaha illallah ya faɗa amma yadda manzon Allah ya nuna wa Usamatu hadarin la ilaha illallah amma mu kuma a yanzu nastabihu dima'a aqwamin musulmi mutanen da musulmai ne ɗari bisa ɗari yanda kake da'awar cewa kai musulmi ne to su ma musulmai ne yanda kake da'awar cewa da kalmar shahada ka shigo musulunci su ma da ita suka shiga musulunci yanda kake da'awar ba wani abu da ya fitar da kai daga cikin addini na musulunci su ma hakanan ba abin da ya fitar da su daga cikin addini amma kawai saboda ƙabilanci saboda ra'ayi ya canza ya sha bambam ka ce mutum ya ɗauki takobi ya yaƙi ɗan uwan shi musulmi wannan abu ne wanda yake da girma an gane ku Allah ta'ala ya kare mu Allah ta'ala ya kare mu Mm. to haka zai yi da su idan a cikin halin zama a gida ne Yanzu za a ga cewa yadda waɗansu guraren sai a hankali za a ga irin 'yan tawaye ɗin nan irin za a ga yanzu waɗansu sun yi gudun hijira to irin waɗanda suke gudun hijira ɗin nan waɗannan abubuwan dukkaninsu kawai bala'i ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala dama ya faɗa a ƙarshen duniya hakan ɗin nan za ta zamantu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato ya ɗaga hannun shi ya roƙi Allah kada ya sanya wato fitinar al'ummar shi ta zamantu a tsakankaninsu kan rabo na kai musulmi ya zamanto manzo Allah ya ce fa mana aliha Allah ya ce bai amsa mun ba an gane ku ayan nan da take cikin suratul an'am qul huwa laqadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shiya'an sai ce mi wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd to wannan shine wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd wato Allah ta'ala zai dandana wa sashen ku azabar sashi kai musulmi shi musulmi ni musulmi wancan musulmi amma kuma ya zamanto mun zamanto kungiya biyu su suna ganin mu ba musulmai na kirki ba mu muna ganin su ba musulmai na kirki ba hal hakan din ya bayar zuwa ga yaƙi juna an gane ko to wannan a cikin irin wannan yanayi su masu fitinar wanda suka ɗako fitinar ta fari su wannan bai halitta sai salatul khawfi an gane ko saboda asalin masu sun san waɗannan musulmai ne mutumin da yana sallah ta lokaci biyar yana kiran sallah idan lokacin sallah ya gari ga baki ɗaya ana amintar da shi idan aka ji an yi kiran sallah a cikin shi ba wai unguwar kaɗai ba yan garin ga baki ɗaya haka anas dan malik ya faɗa hadisin yana cikin sahihain Hassan ya ce ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance idan ya yi nufin zai yaƙi mutane kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza ghaza qauman lam yughir hatta yusbiha fa in sami'a adhanan amsaka wa in lam yusma adhanan aghara ba'da ma asbaha an gane ku kiran sallah ya zai ce to wannan gari ne na musulmi ina kuma ga ba wai kiran sallar ba sallar za a tarro ku kuna yi cikin masallaci a ce kuma a gama da ku wannan yaƙi ne na musulunci ana rubuja musulunci dai amma ba yaƙi ba ne na musulunci wannan duk wanda zai da'awar cewa irin waɗannan yaƙe-yaƙen wai musulunci ne yake kariya ko wani abu wallahi baya da da wannan yin komai akwai a tantiran lalatattu wanda ba musulmai ba ai an san inda suke me yasa ba za a kai musu hari ba kuma su ma ba ce ba a kai musu hari kai tsaye akwai doka da addini na musulunci ya shata kafin a yaƙi mutum sai an je an kiraye shi zuwa ga Allah idan ya amsa fa in bai amsa ba a kira shi zuwa gaba da jizya in ya ce zai bayar ba za a yaƙe shi ba da haka yaƙi ba a yin yaƙi sai tura ta kai bango sai ya zama to ba wata mafita in ban da wannan an gane ko to wanda shine abin da ya kamata mu kula da shi na'am wali kulli salatin azanun wa iqama a wato kowace sallah kuma za a yi mata kiran sallah ne kowace sallah idan lokacin sallar yayi za a mata kiran sallah ta da iqama wannan duka idan ya zamanto hali din ya bada haka nan din na'am
إذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا خدانا بقدر طاق- بقدر طاقتهم Mm.
مشاوة أو ركبا mushatan مشاة أو ركبانا ماشين أو ساعين Mm.
مستقبل القبلة قبلة قبلتي وغير مستقبلها wa idza ishtadda la khawfu an zalik malan yace idan tsoron ya tsananta game da abin nan da ya gabata a baya na cewa limami ya kasa jama'ar musulmai ya zamanto abin ba zai yiwu ba abin ba a tsaye ba ne ake a guje ne ake abin a tahe ne ake sun shigo titi titi lungu lungu kwararo kwararo sun kawo musu farmaki ko kuma a cikin halin bulaguro ɗin ne wato tsoron ya fi tsoron ɗansu to sallau danan sai su yi sallar ɗaiɗai kowa ya sha da kanka za a yi sallar ne ɗaiɗai kuma kowa zai yi ta ne bi ƙadari ɗaƙatihi gwargwadon ikon shi shine ce bi ƙadari ɗaƙatihim gwargwadon ikonsu su waɗannan ƴan eh, wato musulmi waɗannan mayaƙa ɗin a kowa zai yi ta ne gwalgwadon yadda ya ga zai iya idan a yanzu ne kamar yadda muka faɗa wato kowa zai yi ta ne gwalgwadon yadda zai iya mutum ya ɗora idansa kan jimai zai yi ta sallar shi a haka nan ba tare da ya yi ruku'u ba ya yi sujada ya yi wannan saboda kaucewa idan shi kaɗai ɗan shegunduna zai iya kawa tarwatsewar jama'a an gane ko to irin waɗannan abubuwan sai su yi sallar gwargwadon ikonsu shi wanda yake da jimal idan shi yana kan jimal ɗin can yake gani amma kuma yana sallah yana karatu ya ce allahu akbar sami allahu liman hamdu allahu akbar kawai sai dai ya kai ta wannan karatun shi a tsaye ruku'un shi a tsaye sujada shi a tsaye komai duka zai yi nuni ne da zuci haka shi ma wanda yake kwanto a cikin wani rami haka zai yi haka shi ma wanda yake naɓe a bayan wani dutse haka zai yi a yanayin da aka ce ya tsaya a kai to kadda ya gushe daga wannan yanayi din duk a lokacin da ya zamanto shugaba na musulmi ya ba da fulam ta yadda za a tunkari abokanan adawa kar a samu masu taurin kai wanda za su ce ba za su yi wannan abun ba na aka ce ku riƙe ɓangare kaza to ba a garrama ake ba a ɓangaren yaƙi ba a garrama aka yi garrama ana samun wato rabuwar kai rabuwar kai kuma tana kawowa ta rotsewa ta rotsewa kuma tana kawowa cin nasara a kan an gane ku mushatan auru kubanan wato za su yi sallan ne gwalgwadon yadda suka samu iko ko? mushatan suna tafiye da kafafunsu ne suna masu tafiya da kafafunsu ne auru kubanan ko kuma suna haye a saman abin hawa ne suna saman motoci ne ko suna saman babura ne ko suna saman dawakai ne ko suna saman raƙumma ne mashina ausa'ina suna masu tafiya a hankali ne wato rikicin bai kai rikici ba irin yadda za a ga dattijo wanda baka taba ganin shi yana gauga baka ga ya saka da gudu irin ya kowa yana tafiya ne a nutse ausa'ina ko kuma suna gudu ne rikicin ya kai rikici kaga liman ba hula a kai abin cewa to kai da katsin kaliman ba hula ka san rikicin nan ba karami bane an gane ko kaga alhaji wanda da bai saba tahiya a kafafun shi ba kaga ya ya ya ta ya taka ta shi ma kaga ya sara ta to ka san kai fa kan abin ya zo kanka cin ta kasara an gane ku mustaqbil qiblati wa ghayra mustaqbiliha wato suna fuskantar alƙibla ne a lokacin da za su yi wannan ibadar ko ba sa fuskantar alƙibla wato kawai za su yi sallar ne gwargwaron yadda hali ya bayar wannan haka za a yi bayan kuma an ƙare ko kuma suna cikin tsakiyar sallar wato a kwanciyar hankali ya zo aka ce to alhamdulillah tun da an raka su aka kai su can bayan gari suka tsere su abokanan adawar to kaga sai kuma a cika sallar sallah irin ta halin zama a gida an gane ko a tammuha salata amnin kamar yadda mai irshadu salik wato ya ya rufe baban da shi Mm, alhamdulillah alilmu inda ku subhanahu wa ta'ala